‘yan uwana, dangina, abokaina, abokinku ya dawo. Ratanga ta yi zahi, amma ba ga kowa ba ha. Rabi da Abdulaziz suna cikin shakku. Au, ita kuma ladidi tana so ta tsara rayuwarta. Ratanga tana ƙamshi a wajen hangara fa? Wai yanzu hangara har ta samo ma umma gidan zama. To wai, in tambaye ku masu saurare. Wai ita inspector zina, don mi take son yawan bincike-bincike? Ku haɗa min in kun sani. Oh, ba ku sani ba? To yanzu yadda za a yi, ku kunna radiyoyinku, in kunna radiyo na sai mu ci gaba da sauraron shirin rayuwa kenan.
Dabara shalla mai iko Allah shi ke maganin komi. Ina gaisuwa ga duk jama'a ma'aikatan cikin santa santa ratanga domin aikin ku yayi daidai. Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata baki da tausayi baki kula ma dan kowa. Ungozama mai rama ga mai kula da dan kowa. Rama a gaishe ki keke muke yabon kullum. Aikin ki yai daidai. Sharu saraku walladidi mara imani mai raba arman danta ya shi ka daina bugun matarka hakuri.
Shiri na shirin gwadin isa.
Ladidi ba tarmiyar zaman banza. Ta ɗauki niyyar samun aiki a wurin karatun littattafai inda take aiki tukuru. Wannan hmm, yana faranta ma Bubakar rai. Bubakar kenan.
Ladidi, Ah, dibo, Abubakar.
yawwa, dibo, kin ga wannan aikin namu ba wani mai wuya ba ne. Dibo, yan in kina son mu gane ko libar nawa ne gare mu, kin gane ko? Wancan wajen sai ki ɗauke shi layi layi, ki bi shi aji aji. Kin gane ko sai ki lissafa ki gane ko libar nawa ne gare mu. Dibo, daga nan ma mutum na iya gane ko guda nawa, abun bai da wuya.
To Abubakar. Amma gaskiya Abubakar ina ganin aikin gada muke yi kamar a banza muke yin shi.
Ladidi me zaki gan haka? Irin yadda kika ɗauki horo na ƙwarai kika ɗauki ilimi a wannan wurin, zaki zo ki ce aikin banza ne muke.
A'a Abubakar ba haka nan ne ba. Matan nan Hamadan Lawali. A bikiyar sarakuwa ta ce jarwa ko da yaushe a tare suke.
ina ganin shi yasa nake son in ce miki dan Allah dan annabi ladidi ki ɗauki rayuwar nan taki da hannu biyu ki bar jin tsoron wani ya miki wani abu irin yadda kika ɗauki ilimi wannan gurin kawai ni babu wani sarau da ya kamata a ce kin yi sarakoki ba ta iya komi da ke
Na san da haka nan.
a a ba kaka za ki cewa kin san da haka nan yanzu yadda nake so da ke kin gane ko ki zo maki ta ki iske wannan matan madallawali ki je ki ce mata horo yayi ilimin da kika ɗauka kina iya aiki wanga wurin Gaskiya kai ya kamata a ce na je in same ta don in kare haƙin kaina da kaina.
wannan shine wanda ya kamata a ce kin yi tuntuni ma ba sai yanzu ba amma yanzu ake gani bari in kira ta To,
alo eh madan lawali muna laya laya lau wallahi eh bubakar ne bubakar bibiyo ta kira wannan na lakwalta libirka eh saboda ladidi ce ta ce tana son ta zo ta gane ki eh za ta iske ki nan biro eh yanzu yanzu ga insha Allah to madalla nagode nagode aha
kai gaskiya Abubakar na gode Allah ya saka da alheri. Gaskiya kai ba ƙaramin amini na ba ne ba wallahi. Ban ma san ya ne za a yi in yi maka godiya ba. Ya kamata a ce radda bani da aikin komi in zo ina kama maka aiki.
ladidi radda ba ki komi kina gida zaune ko to ki kula da ɗiyanki horon yara wallahi shine gaba kawai ki kula ɗinki ni bubakar ba ni da wata damuwa komi lahiya launi to abubakar na gode ya kamata a ce in ta in samu matan nan eh ya kamata ki zabi da tunda yanzu ma da na mata magana ce mata ne ga kinan ta ita ce to tana jiran ki je ki iske ta insha Allah to sai an ji mu.
Mm, to Allah ya bada sa'a ladidi Mm, to sai an jima
Hui. Bismillah.
salamu alaikum Wa alaikum salam. Waye ce ki zo? Waye baki izinin zuwa nan wurin?
eh ni ce ladidi da take aiki a makarantar littattafai na yi kiran magatakarda na ce mata ina nan tai
Eh, na sani ke ce ladidi. Wacce bata cancanci ta yi aiki a makarantar littattafai ba, amma dai akwai ɗumi gare ki.
eh na san ina da magana ina son in baki tarihin rayuwata ni ladidi yarinya ce karama ina da ɗiya uku ba ni tare da mijina ina ayyuka tukuru da dama ayyuka iri-iri har wani shago nake na ina kitso domin in wata ya mutu ta samu dan abin da ta bani cikin abin da ta bani cikin ne nake samu in kasa biyu rabi in kula da ɗiyana rabi in biya makarantar da za ta bani takardar izinin ci gaba ga aiki a makarantar littattafai Allah sarki ladidi. Ashe ki yarinya ce mai kuzari.
Eh, ina da masu kama mini.
To, Ladidi, ina son ki nuna min cewa ke yarinya ce wadda ta san ciwon kanta. Ina son ki nuna min cewa kina son ki samu takardar da za ta baki izinin aiki a makarantar littattafai. Ni kuma na miki alkawalin cewa, insha Allah wannan wuri naki ba wanda zan dora a wannan wurin sai kin kare karatunki ki zo ki ci gaba da aiki a wurin. Insha Allah.
Na gode madalla wuri da kika tsaya kika saurare ni don magana ga mai mahimmanci ne a gare ni.
abun ya ba ladidi mamaki wannan ma'aikaciyar akwai ta da adalci a kai tsaye sai ladidi ta nuhi shagon ramatu a kan hanya ne ta haɗu da abdulaziz yana ta yana bugun ƙwallon ƙafa amma ba ta tsaya ba hankalin shi ya ɗauki wani waje rahama ta je ƙauye da ita da umma domin su taimaka ma mata ita ko rabi budurwar tashi ta fita zancen shi
Salamu alaikum.
Ami alaikum salam kai jaru Na'am iya.
muna lahiya.
lahiya lau iya A to madalla.
iya wurin kina ni zo iya ladidi ba mutum bace ladidi ba ta da kirki ko kaɗan ladidi ba ta san darajar manya ba di ba ki gani uwan mijinta ce amma yau ladidi ba ta bani girma ko guda iya haba ha yanzu haka karatun littattafan ga da taka zauwa su da bubakar an ya iya ba laushe cikin naɗi
Ke jaru babu komi kawai ke dauki aniyar yarinya zargin yarinya kawai ki kai. Yarinya duk inda ki zamna zancen ladidi ki tsugunna nan zancen ladidi ki tsaya nan zancen ladidi duk ke bi ke bata ma ladidi suna. Haba jaru ya kamata a ce ki bar zargin yarinyar gamana.
To, iya, kenan dai in na gane ke ke ɗarbe ma ladidi gindi. Ha? Ke ke tura ladidi komi take samun tana mini cikin gida ko? Yanzu gashi shi kokina ta ɗauko ta kawo wurinki. Ɗana Laminu yana son ya ga ɗiyanai ga idon shi. Ladidi ta hana. Kenan ke ta ki ɗarme ma ladidi gindi.
Ke jaru dakanta ki shiya. ladidi dukkan bala'i da masiha keta ke ga gallaza ma ladidi ke hana ladidi shakat ke hana ladidi ta zamana gidanta ta shakata ta walwala da mishinta ke hana diba ki ga yarinya ga yanda ta tahe kamar mahakwaciya ya kamata a ce kun bata daraja ta kun girmama ta kuma yarinya ga ladidi da kiga taka zakwa wuri na ba dan wani abu na ba ni dan saboda in taimaka mata ita da jikokinki ta hai take yarinya garan ta kare mutuncinta tana ta tana neman aiki dan sabar ta kare jikokin ganaki kuma ke daga waɗin kina ta kina zancen ladidi duk wanga babban abu keta in kina son ladidi a zamana a daidaita wanga haraka yarinyar tan da ki ɗauko ki armo malaminu ki maishe ta ƙauye mana
haba iya ya sake faɗin haka ha in yi aure ki ce in mai da yarinya ƙauye ba ki to menene nan zaki faɗin haka me yasa kika yaka ba ki iya mai da yarinya ƙauye dan saboda uwayen yarinya sun turo miki dukiya ke canye ke taushi
yanzu iya ina mahita mahita ke wanga abu a daidaita shi ke babu wata mahita ke zaki daidaita shi to iya shagon ganaki da ki ɗauki yarinyar ga aiki in wata ya mutu ki ba da albashi sai in raba bai in samu in tara in biya dukiya armen yarinya om jaru me na sama ya ci bale shi jeho ma na ƙasa a'a ba ni iyawa ni kan kaina ke ga yanda naka tagarniya kina ta kuma ha'in ɗauki wata yarinya gaskiya ba ni iya ba ni iya ɗauka kowa jaru to shikenan iya sai an shima
Allah ya kai ki lahiya Salamu alaikum. Kina ji?
Amin alaikum, wassalam, kai.
Ha? Wai ana yarinya ba ta jin magana. Kullum ina magana yarinya ga Iya. Iya kima Rabi magana. Rabi ba ta jin magana ta. In shekara ma Rabi magana Rabi ba ta saurare na.
haba uwar rabi lahiya wanga tsanani da ki ɗauko lahiya mi ke faruwa Ana Wanga tsayi da ki ɗauko ƙananan yara ba su girmama babba. Ba ka girmama ma'ahinka. Mi awa ga rayuwa zaman duniya. Ha?
haba uwar rabi ki bar matsa ma yarinyar ga mana yarinyar ga ko ina ta yi kina baya gare ta ya kamata a ce ke dena
haba haba iya in ban yi biyar ta ba wa zan bi ƙara ina kulawa da rayuwar ta iya sai in saki yarinya hakan ga ta taitai ta tangalela hakan ga bai yi ba mana ke kan kanki uwar rabi kina matsa ma kanki yaro ba sai ka bi shi na ba za a ce ke ba ki iya kare ta ya kamata a ce yarinyar ga ki bi ta sau da kawa ki zan lallabo abinki ga shikinki mana kina ba ta shawarar kwarai haba iya an ce yarinya ga tana zuwa hurin karatun littattafanta kuma an ce ba ta zuwa karatun littattafai to a ana ta so in yi yarinya ga iya ha uwar rabi ke ga dai yarinyar ga duk cikin angwaga kowa na yabonta yarinya ta tana da mutunci tana girmama mutane ke kariya da karo ma sarmayin ganata mai kirki abdulaziz mi rabi rabi Na'am umma, ashe to mine da kuke ke da yaron ga ban gane mu ya muke, umma ga ai abin da ya shafi rayuwa na ne.
rayuwarki taɓija lalle lalle ke ishkanki ruwanki sai ishe ki wanka yanzu rabi hakina da bakin za ki ce min rayuwarki iya Allah ya ruha muna asiri Kun ga abin da ya sani ban san magana da ku daga an fara magana kun ɗauki hayaniya ba ma ku so ku saurari mutum. Shi yasa na zaɓi ma in zan yi magana in je wajen haƙuri saboda ta san da za ta samo mutum mafita amma ku daga an fara muku magana kun fara hayaniya.
mu hankuri dangin uwa ko na uba ya kamata a ce matasa sun ɗora girmama al'adunmu wannan ba zai hana su rayuwa ba a cikin lokacinsu lokacinsu na zamani ya kamata a ce matasa sun ɗora girmama al'adunmu wannan ba zai hana su rayuwa ba a cikin lokacinsu lokacinsu na zamani ba abin wargi ba ne a ce ka aihu kuma kana da ɗiya a ratanga ko da ma a ce hangara ce ta tatta ungozoma mai sabon gida.
salamatu yata A ina.
ki haƙuri kin ji ban samu na kula da ke ba gudan sati ha wallahi ayyuka ne sun mini yawa aiki kaman kaman kaman iya rikita ni ha Ai ni inna ko ki tsammana azaba za ku min ba.
haba salamta yata me zai hana ni in miki kitso ai babu abin da zai hana ni in miki kitso kin gane ai Kuma inna na gode da kayakin da kuka aiko min.
a'a ba komai in ban aiko miki ba wa za na ba hmm? haba ke kaɗai ce wa gare ni kai wane ne kuma ya zo yake damun mu haba
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Hangara barka dai.
Sannu dai.
Dama na zo ne mm, kin san nan likita dai kililuwan da- wanda nake buɗe duka s- suna wurina. To amma kuma in shi dai sai wancan kilan dai suka ɓace ban gansu ba. Shi ne yasa na zo in Kaga. Mene ne wannan kama kaman da kake mini? Me yasa ku ba ku bari na in natsu saboda Allah kuna damuna? Ha? Dan Allah ka tai ka bani wuri.
kililuwan ne suka kuma na ga Na abin gane su- je ka, je ka ka bani wuri. Je ka. Kai kaga, ɗauki tsinannun kililuwan ka bani wuri da Allah. Bace min da gani. Jaraba. Wai ni Lamino. Ah, Jean Paul kai ne?
A ni ne hangara.
Sannu.
Yawa sannun ku dai.
Wai ni saboda Allah lam- wannan Jean Paul in tambaye ka. Haka ne dama kuke ba umma wahala haka ne take fama da ku? Ha? Kun kasa bar ni in yi aiki?
Hangara to sai hakuri haka nan ne abin yake.
Haba dan Allah. Wai ni in tambaye ka. Kana da labarin umma da rahama kwa?
Ah, wannan ai ina da labarin su kuma lafiyar su kalau.
To, yayi daidai. Dama haka nake so. A ce ba sa nan suna can ƙauye in ma menene za su yi can su tsaya can su yi. Daman zube an ƙauye ne da su. Ka gani yanzu nan wurin na samu natsuwa hankali na kwance in yi aiki na yadda ya kamata.
Hangara kenan. Ni kuma da ina tunanin abin ya dame ki da basu nan. Ko- Ko da yake ma ni na san ki kuma na san da dama wannan magana ce za ta fito daga bakin ki.
Kaga, Jean Paul, ba na san shashanci. Ni za ka mara rashin kunya. To,
Ya da Allah ta ka bani wuri da Allah.
ya hakuri hangara.
Ba wani haƙuri.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. A a a a. Madam Sangare. Na'am. Muna lahiya. Lahiya kalam. To ma kai kaga, ku ta ka bani wuri da Allah. Sai kai tsaya ka- ka ka tsiro min ido. Ha, Madam Sangare? Na'am. Muna lahiya. Lahiya. Yawwa bismillah bismillah. To to to. Wuce. Yawwa. Bismillah ga wuri. Hmm. Muna lahiya madam Lahiya Sangare.
limi wallahi.
Ya kwana biyu.
Lahiya lau sai alheri.
To madalla madalla.
Lahiya limi ma.
Lahiya dai ko?
A lahiya lau in shi dai ban dami ku ba.
A'a ba wata matsala kake damu.
To madalla. Wallahi hangara abun da ya dame ni shine tun da aka min wanga dashen. Wasu wasi nike magana zuwa take tana dawa cikin kunne na ina ta dogon tunani wai yaron ga ina aihe shi za ya kama da uban shi kuwa.
Iko Allah, Madam Sangare. Ha? Yanzu kin san abin da zaki. Abu guda ne zai hudda ke cikin matsala da wani tunani da wani waswasi. Kin gane ai, abin da ya dace kawai ki nemi uban ɗan ki kashe shi. Shi ne kaɗai magani.
Kashi? Abin har dariya ma ke baki. Kenan nin matsalar tawa ma dariya take baki. To ki tabbata da cewa wa idan na samu wata matsala ke ma kina ciki.
Saurara, Madam Sangare, ki bullo min ta nan wajen. Kin mance cewa sa dalilin ki na rasa aiki na? Ha? Ko ku hakkin manta?
Yau, ke kin manta da cewa ai da taimako na da ni da mai gidana dalilin shi ke yasa kika dawo a matsayin da kike yau.
Amma ki sani, ni ha, kakki ce za ki mini barazana, Madam Sangare. Mun san juna, don haka ba zan yarda da wannan barazanar taki ba. Ehe, ni kin ma bata min lokaci wallahi. Kin ma bata mini tsari na ina nan ina jiran ɗiyata ta zo mu zanta, ha? Mu yi hira uwa da ɗiya, kin zo kin dagula mini komai kin lalata mini komai. Haba dan Allah.
Ke hangara, ka kice kina mini barazana da magana banza to yi kin ji, kina mini magana haka kamar yarinya karama, baki da tunani ne. Hangara, ki san da cewa wallahi matsalar tawa idan ta shiga sosai to wallahi
Ni ke faruwa ne, in shin dai ba matsala A ko?
ba wani abu doktor ba wani Ah, ba abu komi.
dama madam sangare ce ba ta jin jikinta shine ta zo in duba ta eh yanzu dai komi ya daidaita ba matsala Mm. ko ba haka ba madam sangare wallahi haka nan ne hangara yawa an dokta to ko da yake ma kaga na zo na dan tattakura muku cikin ayyukan ku amma ba komai ko da yake hangara tana hutu mayo na zo kuma na takura muku bisan shi Kai gaskiya ne hangara yau ranar hutun ki cewa.
eh haka ne Eh to in kina so ina iya kula da ita.
a ba damuwa ai shikenan mun daidaita komi ba matsala Aha.
eh shikenan to ba madalla, damuwa.
to sai an jima.
Aha, To, to to, to to, an jima madalla.
da. Hangara kaka madan sangare.
a doktor ba damuwa mu da ita mun daidaita A komi ya ta yi daidai.
Eh, komi ya ta yi Eh, daidai, to to ba insha ma to ba matsala to yayi kyau eh yayi kyau haka nan. Eh, san da kokari. Alaikum Amin, wa assalam.
alaikum salam.
Kai.
Wa alaikum salam Dokta.
Inspector Zina.
Na'am ya ne.
Muna lahiya.
Muna lahiya.
Alhamdulillah.
Ya wajen naku.
An gode ma Allah.
To madalla ya ayyuka.
An wa Allah godiya.
Ina ne ina neman ka ashe da kuna nan wajen.
Ya ai dama nan ne ofishin nawa.
A to madalla masha Ah.
Allah. Yawwa. Na zo ne dai bisa dai binciken nan da na ce maka ina yi na mutuwar hinda.
Mhm.
Eh yawwa saboda ina son in san tun farkon abin har ƙarshen shi saboda akwai mutane da abubuwan yawa kan a gaban su nake so in yi bincike a kansu.
Eh, To ai wannan babu matsala inspector aikin ne naku haka nan. Duk wanda ya kamata ki ma tambayoyi a cikin wannan gidan babu matsala insha Allahu za ya zo ki mishi tambayoyi.
To Eh, madalla mashallah yauwa hangara ke ma akwai bincike tambayoyi da nake so in yi a kanki bisa mutuwar hinda.
Kinga, doktor, ni dai yau ranar hutu ta ce, don haka bai kamata ban bata lokaci a nan.
Ba hangara. Tun da ta ce 'yan tambayoyi ne za ta yi miki. Ba matsala ko ma ranar hutun ki ce ki ba ta wasu 'yan mintoci kaɗan ta yi miki tambayoyin daga baya ba shikenan ba zance ya kare.
To shi kenan, ba damuwa.
duk illahiran 'yan aiki sun haɗu bakin ofis suna jiran inspector zina domin ta yi musu tambayoyi kai hangara ta fusata ta buɗe ƙofa ta shiga
To, kinga, muje muje ina so ki gaya mini abin da ya kawo ki, ki gaya mini tambayoyin da zaki mini saboda ina da aiki sun yi yawa a gabana.
Haba da Allah za ki shigo mini ofis bi kirhe min ba ko ma kirhe kofa sannan ki shigo. Eh rihe kofa. Yauwa.
Ina jinki.
Tambayoyin da dai nake so in miki. Shine a lokacin da aka kawo hindatu likita. Menene abin da kika rike cikin kanki wanda ya zauna miki game da abubuwan da ya faru da hindatu shi nake so ki bani amsar tambayata.
To, a lokacin da aka kawo Hindatu dai, ni ba ni nan, ban zo ba aiki. Amma wanda suke nan sun yi iya bakin ƙoƙarinsu, sun yi hwama domin su ceto ta. Kin gane ai, amma sai dai kash a lokacin jini ya riga ya balle mata, har hakan ta zo ta kasance.
Ni gaskiya a yanda nake ganin kina magana, kamar dai abun bai sha miki kai ba bai dame ki ba.
haba wannan da kike gani ƙarhin zuciya ce yo mutum nawa mace nawa da ɗiyanta za su zo aihuwa a gabana kuma sannan duka a rasa su duka su mutu ha? dole ne wannan aikin namu sai mun sa ƙarhin zuciya sai mun ɗauki dutse mun danne zuciyarmu saboda in muka ce komi ya karya ya, ya, ya samu karaya kin ga aikin ba zai ta yadda ake so ba
To ni kin gane ni nan wurin ni karan kaina a cikin aikina. Bin san ko iya adadin mutum nawa ya mutu a gabana ba. Amma saboda abin ya shiga cikin raina har yanzu bai huta cikin kaina ba.
to wannan kuma ai raunin zuciya ne raunin zuciya ne kin gane ai to ina sauraron ki akwai wata tambaya ne da zaki mini saboda ina gaugawa yata tana can tana jira na ina so in ta yi A'a ni bani da wata tambayar da zan miki sai dai in akwai wasu ƙarin bayanai ina sauraron ki.
A'a babu da haka sai an jima
hangara tana shirin fitowa daga wurin da take aiki kwatsam sai ga mijinta zabairu ran shi a ɓaci hangara hangara ina take wani irin abu ne wannan saboda Allah ha ya zaka shigo wurin aiki na kana mini wannan ihun sai ka ce mara hankali kuɗina ne kuɗina ne na zo ki bani ki bani kuɗina yanzu yanzu in juya ni ba ni da wata ba ni kuɗi kuɗi yanzu saboda kuɗi ne ka zo kana mini ihu saboda Allah cikin wurin aiki na ha wani irin abu ne wannan saboda Allah sai ka ce wanda ya taɓo wurin aikin ki ni kike ga ma wannan magana da ho izini ne ne kika zo kika zauna nan kika tare a nan wurin ni na baki wannan izinin kuma wallahi ina iya canza ra'ayi lo- take yanki take yanki lokaci guda ina iya canza ra'ayi kaga ni ba ni da kuɗi yanzu sai dai ka shira wani lokacin ba ni da kuɗi haba ni za ki gama in jira wani lokaci da kuɗi na ki ce in jira lokaci to wallahi baki isa ba ba ni kuɗi ba ni kuɗi in juya in tahi ba ni kuɗi ka jira wani lokacin na ce ba ni da kuɗi yanzu
na ji amma kwana guda na baki ba daɗi ba ƙari in na zo gobe baki bani kuɗi ba zan iya ɗauka duk matakin da zan ɗauka kuma ke kika so
kai kai wani irin namiji ne wannan Allah ya haɗa ni da shi jaraba
dangina hangara ta samu ta ci galaba a gaban mijinta zabairu da madam sangare Ƙaƙa Rabi da Abdulaziz za su yi, ita kuma Sakina ta rasu ko? Kai, ni ho ina son in san duk wannan abubuwan. Ku ho masu saurare? Kuma kuna son ku sani? To sai ku biyo mu a cikin shirinmu na gaba, rayuwa kenan.
Goza